لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن للإسلام نواقد ينقض بها كما ينقض الوضوء والنواقد جمع ناقد وهي كل ما يبطل الشيء أو يفسده فإذا ارتكب الإنسان منها واحدة فسد إسلامه وبطل عمله فها هي كالآتي أولا الإشراك بالله وهو أن تجعل لله ندا والند هو النذير أو الشبيه أو المصيل قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس رضي الله عنه أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعو أن الذي يدعون إليه يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك وروى ابن مردويه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي صحيح مسلم وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وقلت أخرى قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو, وهو يدعو من دون الله نده دخل النار وفي رواية وهو يدعو مع الله نده دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة ومما سيندم عليه أهل النار تسويتهم بالله غيره قالوا وهم فيها يقتسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم وقال ابن عباس رضي الله عنه أتدري من ند قال الأنداد أن تقول لولا الله وفلان لولا البط في الدار لدخل اللصوص وفي الحديث عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود والنسائي وأحمد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الربا والبلا والوبا والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال جل سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ابترى إثما عظيما وقال جل سلطانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أخرجه النسائي وغيره وصححه الألباني dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika musulunci yana da abubuwan da suke warware shi kamar yadda alwala take da abubuwan da suke warware ta abubuwan da dukkanin wanda ya aikata alwalarsa ta warware to haka su ma dukkan wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da za mu ambata to musuluncinsa ya warware ba ma kaɗai musuluncinsa ba idan ya kuskura ya mutu a haka to kamar ma bai zo duniya ba duk abin da ya aikata na alkhairi Allah zai shafe shi amma duk abin da ya aikata na sharri kuma zai je ya tarar waɗannan abubuwa su ake kira da nawaqidul islam kamar yadda muke da nawaqidul wudu masu warware musulunci kamar yadda muke da masu warware alwala kalmar nawaqid jam'i ce ta naqid naqid shine mai warwarewa nawaqid masu warwarewa naqidu mai warwarewa shine dukkanin wani abin da yake bata wani abu yake lalata shi yake mai da shi da babu daya idan mutum ya aikata daya daga cikin waɗannan to musuluncinsa ya lalace aikinsa ya ɓaci ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man yartadda minkum an dinihi fayamud wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa ya aikata abin da yake warware masa musulunci yake warware masa imani fa ya mutu har ya mutu wa huwa kafirin yana kafiri bai dawo ba fa ula'ika irin waɗannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk abin da suka aikata na alheri duniya da lahira ya lalace wa ula'ika ashabun nari kuma irin waɗannan sune yan wuta hum fiha khaliduna waɗanda za su dawwama a cikin ta Allah ya tsare mu idan mun lura da kyau wannan aya fa da musulmai take ba da kafirai take ba domin cewa yayi ridda ya fita daga musulunci kaga ya nuna da yana ciki kenan zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun dan da sun yi imani daga baya kuma suka kafirta innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim sabila ubangiji yace waɗanda suka suka yi imani sai suka kafirta suka sake imanin sannan suka sake kafirta sannan suka ƙara kafirci to da ɗaya Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba kuma ba zai nuna musu tafarki madaidaici ba da haka mu daina ruduwa da jin cewa in kana musulunci ruwa ta sha in kana musulunci babu fita ana iya fita abin da ya zama wajibi a kanmu abin da ya zama kalubale a gare mu gadin mai hankalin cikin mu shine ya san me ke fitar da shi daga musulunci dan ya kiyaye shi irin yadda duk wanda yake kasuwanci duk wani abin da zai zama barazana ga dukiyarsa barazana ga jarinsa to kullun tunaninsa shine sanin wannan abin dan ya kiyaye shi to in ku kana tattalin jarinka na duniya dan ka zauna lafiya a duniya dan ka tsira da mutuncinka ka fita daga talauci fitar da ba za ka koma ba to in kana da hankali da tunani imanin ka yafi cancanta kai wa irin wannan tattali da wannan tanadi idan kana taka tsantsan ga dukkan abin da zai gurbata maka lafiya kila likita ya ce karka ci kaza ka kiyaye kaza daga lokaci kaza zuwa kaza karka ci abinci lokaci kaza ka sha magani kuma ka iya kiyayewa to imanin ka yafi cancanta kai wa wannan kiyayewa da tattali domin haɗarin rabuwa da imani ya fi haɗarin rabuwa da lafiya haɗarin rabuwa da imani ya fi haɗarin rabuwa da jari domin jarinka da lafiyar jikinka ko kana so ko ba ka so sai kun rabu kuma don ka rabu da waɗannan ba shi yake nuna ka yi asara ba amma imaninka idan ka kiyaye sai ka zauna lafiya ba ka rabu da imaninka ba kuma in ka rabu da imaninka duk abin da baka rabu da shi ba har yanzu sunan a farare tafaɗe in ka rabu da imani dan kana da kuɗi aikin banza ne in ka rabu da imani dan kana da lafiya maganar banza ce domin da imanin da da kuɗin da lafiyar ba za su amfana maka komai ba idan mutuwa ta riske ka a haka amma matukar kana da imani in ka rasa komai a duniya baka yi asara ba in ka rasa jari baka yi asara ba in ka rasa lafiya baka taɓe ba da haka ya uwa masu hankali wajibi ne akan dukkanin wani musulmi mai tunani wanda ya san ya kamata wanda yake so ya zauna lafiya duniyarsa da lahirarsa kuma ya gamu da Allah lami lafiya to ya tattali imaninsa ya tattali addininsa ya tattali musuluncinsa kada ya yadda ya sake mutuwa ta riske shi ba cikin imani ba ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah matukar kiyayewa kar ku yadda ku bari mutuwa ta riske ku ba kuna musulmai ba domin in hakan ta faru to kuma magana ta ƙare asara ta tabbata qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusranul mubin haqiqa tantagaryun tababbu asararru su ne waɗanda za su yi asarar dukiyarsu su yi asarar danginsu a gobe kiyama kana ji kana gani a kai babanka aljanna kai a kai ka wuta kana ji kana gani a kai matarka aljanna kai a kai ka wuta kana ji kana gani a kai yaronka aljanna kai a kai ka wuta to ka yi asara ka taɓe babu wata asara sama da wannan ita ce asarar da ba a riba bayanta har abada amma duk wata asara da ka sani a duniya bayanta ana iya samun riba bal riban ma sai ta iya funta baya daka ubangiji ya kira ta da suna yawmut tagabun ranar dukan hanci dukan hancin da babu fanshewa daka ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu daga tabewa ya tsare mu daga dukan hanci abu na farko ya ƴan uwa cikin abubuwan da suke rusa musuluncin mutum suke rusa imaninsa suke bata masa ayyuka shine shirka da Allah idan aka ce shirka ga Allah wa huwa an taj'ala lillahi nidda shine ka sanya wa Allah kishiya duk wani abu da ka sani cewa na Allah ne to ba a sawa Allah kishiya a ciki kishiyan nan ko da mala'ika ne na kusa da ubangiji ko da manzo ne dan aike na ubangiji ballantana kuma wani wani bawa salihi daga cikin salihan bayi annabawa ba kishiyoyin Allah bane ba a yi wa Allah abu ayi wa annabawa shi a'a mala'iku ba kishiyoyin Allah bane ba a yi wa Allah abu ayi wa mala'iku shi dukkaninsu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ballantana kuma waɗanda suke ƙasa da su da haka Allah ba shi da kishiya ko a cikin annabawa ko a cikin mala'iku ko a cikin manzanni ko a cikin salihan bayi duk abin da aka ce maka wannan na Allah ne to nasa ne shi kaɗai kuma ya halicci bayi ne don su zo su tabbatar masa da wannan ɗayantaka shi yasa ubangiji ya yi komai kishiya a duniya don shi ya tabbata ba shi da kishiya duk wani abu da ya zo kwakwalwarka da wanda kake iya tunowa da wanda baka iya tunowa yana da kishiya sawa'an cikin halittun da ido ke gani da wanda ido baya gani da wanda hannu ke tabawa da wanda hannu baya kaiwa zuwa gare su ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsa ya ce wal fajri wal layalin ashrin wash shaf'i wal watr ubangiji ya rantsuwa da alfijir ya rantsuwa da kwanaki goma na farkon watan zulhajji sannan ya rantsuwa da shafa'i ya rantsuwa da wuturi malamai suka ce shafa'i shine duk wani abu mai bibbiyu cikin halitta wanda kowace halitta da ka sani biyu ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun cikin komai mun halicci biyu don ku yi tunani to sannan sai Allah ya rantsuwa da wuturi wuturi shine abin da bai da kishiya ɗaya kwallin kwal shine ubangiji subhanahu wataala manzo Allah ce inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah marani ɗaya ne da bai da kishiya kuma yakan so abubuwa mara waɗanda ba su da kishiya musamman ta fuskar lambobi ubangiji yana son lamba uku sama da lamba biyu saboda lamba uku ba ta da kishiya ma'ana ba ta rabuwa daidai dole ne sai ka samu wani wajen ya ɗaru wani wajen amma biyu tana iya rabuwa daidai Allah yana son lamba biyar baya son lamba hudu abin nufi lamba biyar ba ta rabuwa daidai amma hudu tana rabuwa daidai to faqis ala zalika akan haka zaka yi kiyasi ubangiji subhanahu wataala yayi sama ya mata kishiya da ƙasa ya yi dama ya mata kishiya da hagu ya yi zafi ya masa kishiya da sanyi ya yi ruwa ya masa kishiya da ƙasa ya yi farin ciki ya masa kishiya da baƙin ciki duk abin da ka sani ubangiji ya yi masa kishiya dan shi ya tabbata subhanahu wata'ala ɗaya ɗayan da bayi da kishiya da haka yace fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kun san shi Allah bayi da kishiya da haka kishiya da ake nufi da niddu shine annaziru aw shabihu awil masilu tagwai a kini ko tsaraka ko sa'a ko kwatankwaci ubangiji bai da tsaraka ubangiji bai da tagwai ubangiji bai da sa'a ubangiji bai da kini subhanahu wata'ala cikin dukkanin abin da yake nasa fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyati wa fi asma'ihi wa sifatihi abdullahi dan abbas da yazo fassara wannan aya yace abin da ake nufi da fala taj'alu lillahi andadan ay la tushriku billahi ghayrahu min al-amdad kar ku sanya wa Allah kishiya waninsa ku haɗa shi da shi na daga kishiyoyi allati la tanfa'u wa la tadurru wadanda ba sa iya amfanarwa ba kuma sa iya kauda cuta wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin shi yasa Allah yake ahir karka bautawa wani karka kira wani ko ma bayan Allah kowaye wannan wani ba zai iya amfanar da kai ba ba kuma zai iya tare maka cuta ba yanzu ka kalli annabawa da matsayinsu da martabarsu amma Allah yana gaya musu ku gaya wa mutane ba kwa iya amfanar da su ku gaya wa mutane ba kwa iya kare musu cuta ku gaya musu ku kanku ba kwa iya tsare kanku daga cuta idan ta tunkaro ku ballantana ku jawo kanku amfani Allah shine mai yin wannan aiki shi kadai qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yadurrani min lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada إلا بلاغا من الله ورسالاتي ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أتبع إلا ما يوحى إلي وبنجي مدaukakin sarki yace da manzansa sallallahu alaihi wasallama kace da su qul la amliku qul la amliku lakum darran wala rashada qul inni la amliku lakum darran wala rashada kace ni dinnan ana nufin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya wa mutane da bakinka su ji kai kanka ba ka iya amfanar da su ba kuma ka iya tsare musu cuta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmansa da martabarsa da darajarsa a wajen Allah baya iya amfanarwa baya iya kare cuta saboda amfanarwa da tsarewa daga cutar aikin Allah ne to ina kuma wani wanda ba shi ba cewa annabawa ba sa iya tsare cuta ba sa iya kawo amfani wannan baya rage komai daga matsayinsu yana tabbatar da su ne a matsayinsu na bayi domin a gane Allah shi ne mahalicci amma duk lokacin da ka raba hankalinka kana jin annabi zai iya amfanarwa ko zai iya tsarewa daga cuta irin yadda Allah ke yi to yanzu Allah ka ba ɗaya bane ko ka ce la ilaha illallah ƙarya kake yi duk lokacin da kake jin wani kowane ne wannan wani zai iya amfanarwa ko zai iya tsarewa daga cuta to wallahi mushriki ne kai duk sallaka duk lazumin la ilaha illallah ka ƙarya kake kafiri ne kai وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون Allah ce da yawa daga cikin mutane ko sun ce muku sun yi imani ƙarya suke suna shirka domin abin da imani yake nunawa tauhidi yake nunawa korewa Allah kishiya yake nunawa shine kaji cewa Allah shi kadai ne cikin komai nasa ba yi da abokin tarayya ba shi da kishiya wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira daka Allah madaukakin sarki bayi da kini bayi da sa'a bayi da kishiya bashi da abokin tarayya to sannan Abdullahi dan Abu zai ce wa antum ta'lamuna alhalin kun kun san annahu la rabba lakum yarzuqukum ghayruhu ba ku da wani ubangiji dake azarta ku in ba Allah ba wa kad alimtum anna alladhi yad'ukum ilayhi ar-rasul kuma kun sani sanin yaqini cewa abinda manzon Allah ya kiraye ku zuwa gare shi shine tauhidi kuma wannan tauhidin shine gaskiya manzo Allah bai taba cewa a sanya shi kishiya da Allah ba har ya bar duniya yakin sa shine duk lokacin da ka hada shi da Allah ya nuna maka cewa a a Allah shine Allah abu kaza haƙin Allah ne wannan ba haƙi na bane ba akwai abubuwa da dama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada misalai daga ciki akwai maganar sanin gaibu yana daga cikin abin da mutane suke fadawa shirka zuwa gare shi ta gaggawa shine da'awar cewa wani ya san gaibu bayan Allah wanda Qur'ani cike yake da maganar cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibu a hannun Allah suke ba wanda ya san su sai shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ubangiji shine masanin gaibu baya tsinkayar da wani daga cikin mutane zuwa ga sanin gaibinsa وما كان الله ليطلعكم على الغيب قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله da ire-iren waɗannan to yana daga cikin abin da mutane sau da dama sukan silale su kwarare su zame su tafi zuwa ga shirka ta hanyar sa shine da'awar wane ya san gaibu irin abin da yau muke gani a da yawa daga wajen shehunnai da sunan karama a wajen bokaye da sunan bincike to wannan shirka ce kofa ce da Allah subhanahu wata'ala ya rufe ta kuma bai yadda ba kuma ba zai yi ba ma wani ya tsallaka ta wata mata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama rubayya bintu muawwid tace an yi min aure ita irin yan hizban nan ne mata wanda suka taya annabi gwagwarmayar yaɗa da'awa musamman ta bangaren yan uwa mata tace na je yaki dai dai dai da manzo Allah har sau bakwai da haka wata rana aka yi min aure bayan an kai ni gidan miji na tarewa shagari ana shagalin biki manzo Allah ya kawo mun ziyara shi da sahabbai tace lokacin da yazo sai ya tarar ana yin waƙoƙi irin na gidan amarya sai ita zabiyar mai waƙar da ta ga annabi sai ta masa baitin waƙa tace wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi bikin mu yayi armashi har ga manzon Allah da ya san abin da zai faru gobe shi ma ya halarci biki manzo Allah take ya tashi yace dakata zabiya da'i haza wa quli billazi kunti taqulina la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah ce zabiya cire wannan baitin waƙar sauran baitutukan waƙar ki da kike a baya wanda babu shirka ci gaba da kayan ki amma wannan canja shi ba wanda ya san abin da zai faru gobe ba wanda ya san gaibu sai Allah inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Ubangiji kadai shine masanin gaibu daga cikin gaibin nan akwai sanin ranar tashin alkiyama manzo Allah bai san yaushe alkiyama za ta tashi ba ba wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi Allah ya barwa kansa sani shi yasa Allah ya ce yasaluka an-nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha indallah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu takunu qariba suna tambayar ka game da tashin alkiyama kace Allah ne kadai ya sani yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha suna tambayar ka yaushe na tashin alkiyama kace kai kawai mai gargadin mutane ne su shirya mata amma sanin keke da keken lokacin da za ta faru sai Allah dan Allah ya dada tabbatar da wannan ma'ana bayan Qur'ani ya faɗa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai fa mala'ika Jibril ya zo a sifar mutum Umar dan Khattab yake bayar da labari yace bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawm iz ala alaina rajul shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad wata rana muna zaune sai ga wani mutum ya taho mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi babu alamar tafiya a tare da shi ma'ana kamar ba daga nesa yake ba amma kuma abin mamaki ba mu san shi ba domin zama irin na karkara kowa ya san kowa mutane sun san makotansu amma shi wannan mutumin ba mu san shi ba ma'ana dai akwai alamar tambaya ya zo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama na ladabi ya tankwashe kafarsa sai ya tambayi manzo Allah ya ce ya Muhammad akhbirni anil islam ya Muhammad ba ni labari me musulunci manzo Allah ya gaya masa ba ni labari me imani manzo Allah ya gaya masa ba ni labari me ihsani manzo Allah ya gaya masa ba ni labari yaushe ne tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il game da tashin alkiyama wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba mana ni da kai anan Allah ya dakatar da mu ya tsayar da mu anan ku duba da kyau a cikin ƴan adam babu kamar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban duk wani dan adam la fakhara ba dan alfahari ba a cikin mala'iku babu kamar jibrilu innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin to ga shugaban mutane ga shugaban mala'iku suna tattaunawa akan wani abu shugaban mala'iku ya ce bai sani ba shugaban mutane ya ce bai sani ba to sai kai yau mabiyi cikin mala'iku ka ce ka sani wallahi ƙarya kake yi sai kai yau cikin mutane ka ce ka sani wallahi ƙarya kake yi in ku kai da awar ka san gaibu to kana so ka ce kafi manzo Allah ko baka faɗa da bakinka ba ga duk mai hankali wannan lissafin shi ka ɗauko nan kake so ka tike da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu kyakkyawan misali da haka ilimin gaibu sanin gaibu sai Allah ko bahaushe haka yake faɗa to da haka yana daga cikin hanyoyin da ake tafiya zuwa ga shirka zuwa gare ta shine hanyar buɗe kofar cewa wani ma ya san gaibu wani ma ya san gaibu wani ma ya san gaibu alhalin ƙarya ne ba ma hakan bane babu wannan a cikin addinin musulunci sanin gaibu sai Allah subhanahu wata'ala da haka manzo Allah ya tsawatar da wannan mata ya hane ta to da haka ya ƴan uwa ya kamata mu sani cewa Allah dukkan wani abu da sunansa nasa to ba shi da abokin tarayya a cikin wannan abu hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace qultu ya rasulullah na tambayi manzon Allah nace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma yafi shan giya yafi zina yafi sata dukkan wani zunubin da ba shi ba kasa yake da shi wanne ne shi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin ka san shi ya halice ka shirka tafi kisan kai shirka tafi zina shirka tafi shan giya shirka tafi kowane irin zunubi da kake gani shi yasa duk lokacin da Allah zai yi lissafo zunubai da ita yake farawa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar shirka kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هر إذوا كرشي يا أيها, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايئنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ka ɗauki dukkanin wata aya ta alkur'ani da take lissafa laifuffuka munana za ka ga farko da shirka take farawa saboda shirka ita ce mafi girman zunubi shi yasa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah fa baya gafartawa in an mutane masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk zunubin da bai kai shirka ba in Allah ya ga dama sai ya yafe shi ga wanda ya ga dama subhanahu wataala da haka manzo Allah yace mafi girman zunubi shine shirka sannan ya ci gaba da lissafo sauran ya ambaci zina ya ambaci kaza ya ambaci kaza a wani hadisin da al-Imam Ibn Mardawayhi ya rawaito da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah daga Abdullah dan Abbas yace wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so irin yadda sau da dama mukan ji mutane suna faɗa Allah ya so kai ma ka so wani lokaci ma kawai ai ba dan ka so ba sai a cire Allah to a ka'ida shine in imaninka ya kai imani ko me ya faru kowace gudunmawa wani ya bayar farkon abin da yake zuwa zuciyarka a matsayinka na mai imani Allah ne da Allah bai yadda ba ba wanda ya isa yadda kuma abin ya kasance domin Allah ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman hakima wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ba wanda ya isa ya so wani abu kuma abin ya faru in ba Allah ne ya so shi ba kowaye wannan wani kuwa to da ka cikar imani shine kawai ka ce Allah ya so ka ja bakin ka kai shiru amma malamai suka ce in ya zama dole sai ka hada da wani wani to kowaye wannan wani kar ka hada shi da Allah da shi da harafin wawon ka ce sha Allahu wa ita Allah ya so kai ma ka so a'a sai dai Allah ya so sannan kai ma ka so dan a nuna son Allah shine gaba son Allah da shi abu yake faruwa amma duk son wani wanda ba Allah ba sababi ne in Allah ya ga dama sai ya amfani da shi in bai ga dama ba sai ya cire shi ya aikin sa idan Allah ya ga dama kamar yadda ya so sai ya samar da mutum da uwa da uba in ya so sai ya cire uwa da uba sai ya samar da halittarsa ba samuwar uwa da uba ita take samar da halitta ba Allah yana iya yin halitta ba uwa ba uba halit uwa da uba sila ce shi yasa ya gwada mana samfur sai Adamu ba uwa ba uba dan kar ka dauka sai da uwa sai da uba yake yi ba samuwar uba ne kadai yake sa a samu da ba zai iya yi da mace babu namijin sai Isa babu uba dan ya cire uba ya nuna muku yana yin aikin sa babu sababi ba samuwar uwa ce dole take sa a samu da ba in ya ga dama sai ya sa a samu ɗa da uba babu uwa sai ya yi hawa'u da uba ba ta da uwa sauran kuma sai ya yi su da uwa da uba to kar ka ɗauka cewa dan Allah ya saba ya yi abu kaza da kaza wannan yana nuna dole sai da kazan zai yana iya cire wannan kazan ya yi shi duk wani abu da kasan yana faruwa in kaza ya faru to Allah yana iya cire kazan kuma ya yi kayansa wannan yake tabbatar maka da cewa Allah shi kaɗai ne shi kaɗai yake aikinsa babu wanda yake taya shi subhanahu wata'ala da haka wannan mutumin ya zo ya ce da annabi Allah ya so kai ma ka so maza Allah ya tashi a fusace ya ce masa a ja'altani lillahi niddan yanzu so kake ka sake kishiya ga Allah qul ma sha Allah wahdahu kar ka sake cewa Allah ya so ni na so ka ce Allah ya so shi kadai yanzu in kai ne ka faɗa a yau sai a ce dan izala ne makiyin annabi ne amma annabi ne ya ce kar a sake cewa Allah ya so shi ma ya so to amma a yau ana cewa shehu ku kuke yi shehu ba dan ku ba shehu ku kuke mana Allah ma tuna an cire shi kuma masu wannan da'awar suna da'awar musulmi ne su kuma muna jin nauyin mu ce arna ne saboda kila suna lazumin la ilaha illallah wallahi in dai mutum yana wannan ko yana lazumin la ilaha illallah kafiri ne shi kamar mutum ne yana la ilaha illallah baya sallah musulmi ne ba musulmi bane ba mutanen akwai kafiran da sun faɗi la ilaha illallah amma da ba su tsayar da sharaɗinta ba ba su zama musulmai ba haka ya kamata mu gane cewa imani ba kalaman baki bane ba kadai al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan shi imani wani ka san safurcin baka ne wani ka san sa kudurin zuci ne wani ka san sa aikin gabbai ne sai duka waɗannan sun haɗu sannan imani ya kammala da haka mu sani cewa lalle akwai kalmomin da idan ba mi ba mi da gaske ba muna la ilaha illallah amma sun fitar da mu daga musulunci la'alla mun sani la'alla ba mu sani ba wani hadisi yana cikin sahih muslim a wani hadisin cikin sahih bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma inji ibnu mas'ud yace ni kuma sai na kara da wata ma'ana dan kara bayani da sharhi da fito da abu fili yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan duk wanda ya mutu yana kiran wani koma bayan Allah a wata ruwayar tare da Allah a inda Allah za a kira da kalan nara dan wuta ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana koda da kalmar shahada ka cika in dai cikin abin da zuciyarka ta kudura akwai wani aiki daga cikin ayyukan Allah ko annabi ne kaji cewa yana yin wannan abu ko mala'ika ne kaji cewa yana da ikon wannan abu ballanta na wani shehi wallahi dan wuta ne kai ibn mas'ud ya ce wannan manzo Allah ya faɗa yace to ni kuma na karatawa man mata huwa ya la yad'u ma Allah niddan dakhala janna abin da saƙon yake nufi kenan duk wanda ya mutu baya kiran wani koma bayan Allah ko wani tare da Allah cikin abin da Allah kadai ke yi to wannan mutumin aljanna zai shiga malamai suka ce ko da a ce kowa ya mutu da zunubai zunuban da za su sa Allah madaukakin sarki ya sa shi a wuta to ko ya sa shi a wuta wata ran zai fitar da shi domin Allah bai yi alkawarin zai dawwamar da mai tauhidi a cikin wuta ba zai iya yiwa mutum ya mutu yana da tauhidi amma yana da wasu laifuffukan da Allah bai ga dama ya yafe masa ba to Allah sai ya sa shi a wuta ya kona shi gwargwadon zunubin sa daga baya kuma sai ya fitar da shi yana daga cikin abin da kafirai da kansu za su yi nadamar sa lokacin da suke cikin wuta suna zagin juna suna tsinene ne ya tsakanin su da juna ubangiji yace qalu wa hum fiha yaftasimun za ku ji suna faɗa alhalin suna cikin wuta suna faɗa da junansu tallahi in kunna lafi dalalin mubin mun rantsi da Allah muna cikin bata mabayyaniya tun a duniya idnu sawwikum bi rabbil alamin mabiya suna gaya wa shugabannin su lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talakai mu ce Allah yana yi kuma kuna yi mu ce Allah ya so shehu ma ya so wani lokaci ma saboda tsageranci a ce ko Allah bai so ba in shehu ya so sai abin ya faru kafirai za su zargi kansu da kansu da wannan magana a cikin wuta tsakanin mabiyan da suka faɗa da shugabannin da aka gaya musu sai su ce wa ma adallana illal mujrimun wallahi ba wanda ya kai mu ya baro mu sai ku mujrimai mabiya su nuna shugabannin su na bata su tsine musu albarka iz tabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فما لنا من شافعين يوم تبت ربا وندي إسي تشيشم دوم مشركي باء تشيشنسا ولا صديق حميم ba mu da wani masoyi mai mutuwa wajen soyayyar mu da ya isa ya gatanta mana a gaban ubangiji ya fitar da mu daga azaba da haka mun riga mun san kashin mu ya bushe to da haka ya ƴan uwa gwanda mu shirya mu yi tattali mu kiyayi wannan mummunan rana mu kiyayi kasancewa cikin wannan mawuyacin hali tun kafin zuwansa abdullahi dan abbas ya ce a tadari mal andadu wai kun san ku suwaye kishiyoyi sai ce al andadu an taqula laula allah wa fulan yana daga cikin sawa allah kishiya ka ce ba dan allah ba dawa ne ba a faɗa haka ba dan allah ba sannan wani in dole sai ka faɗa kai amfani da harafin summa wanda fassararsa da hausa shine sannan amma kar kai amfani da harafin wawu wanda a fassararsa ta hausa shine da sau da dama kuma mu da daɗin muke amfani Allah ya so kai ma ka so wannan kuskure ne shirka ce ba dan Allah ba da kai wannan kuskure ne shirka ce ba dan Allah ba sannan kai in ya zama dole sai ka sa wani din da haka ibnu abbas yake cewa yana daga cikin ma'anar sanyawa Allah kishiya ka ce ba dan Allah ba da wani a'a sai dai ba dan Allah ba sannan wani to haka nan yace laulal battu fi dari la dakhala lususu haka nan sau da dama zaka ji ana faɗa da larabci ai ba dan toran agwagwan nan ba da yake gida da barayi sun shigo domin su larabawa cikin abubuwan da suke tanada na dabbobi dan su musu gadi akwai hamshakin toran agwagwa an gane ko ko ka ce abin nan kwakwa irin jibgegiyar agwagwan nan ta turawa to akan yi mata training ta yadda za ta zama kamar kare in barayi sun zo ta bi su ta kore su ko ta ta kuka har a faɗaka to cewa ba dan kare ba da barayi sun zo ba dan agwagwa ba da barayi sun zo ba dan mai gadi ba da barayi sun zo ba dan electric shock ba da barayi sun zo ba dan to wannan ma shirka ce sanya wa Allah kishiya ne da haka sai dai ka ce ba dan Allah ba sannan abu kaza da muka yi riko da shi na sababi to da abu kaza da abu kaza ya faru hadisi ya zo daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan kar ku ce Allah ya so wani ya so walakin qulu ma sha Allah thumma sha'a fulan sai dai in za ku faɗa to ku ce Allah ya so sannan sai kuma wani ya so wannan hadisi yana cikin sunan na Imam Abu Dawud da Nasa'i da Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kara musu yadda Allah ka soyar da imani a cikin zukatanmu ka nesanta mu daga shirka ka nesanta mu daga dukkanin kafirci Allah muna roƙon yardarka da aljanna muna neman tsarinka daga wuta da fushinka Allah madaukakin sarki muna roƙon aljannarka da dukkan abin da zai kusanta mu da ita na aiki ko na kudiri Allah muna neman tsari daga wutarka da dukkanin abin da zai kusanta mu zuwa gare ta na tsari na aiki ko na kudiri Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗaukake mana kuncin rayuwa ka yaye mana dukkan damuwoyi ka kawar mana da dukkanin musibu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah madaukakin sarki ka tsare mana ita Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ba mu abin da zai sanya ya mana ido cikin iyalanmu Allah ka yaye mana dukkanin damuwa ka ɗauke mana dukkanin wata fargaba Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ya ubangiji ka datar da mu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi lalle kai ne mai baiwa Allah ka karba mana kyawawan ayyukan mu ka yayi ka yafe mana zulban mu Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan dukkanin magabatan mu musulmi baki daya yayin wa masu albarka ubangiji mai girma da buwa yana faɗa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna ku sani dukkanin wanda yake wa Allah shirka to faufau babu shi babu aljanna Allah a lahira bayi da gida na uku gida biyu ne ko aljanna ko wuta litunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir duk mutumin da aka ce baya aljanna kar ka tambayi ma ina yake yana wuta Allah ka tsare mu daga wuta saboda girman shirka Allah sai da ya jera annabawa dukkanin su dan yayi abin da ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun duk inda sun mun shirka sai na wurgar da su kar ka ɗauka cewa kana da wani gatan da zai sa kai shirka Allah ya kyale ka in dai Allah ba zai kyale annabawa ba in suka yi shirka to yana tabbatar maka ne da cewa ba wanda zai yi shirka Allah ya kyale shi Allah ka nisanta mu da shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sayyidina Abubakar yace ka sani shirka a cikin ku annabi ya nuna Abubakar a cikin mu yau ba kamar Abubakar ba kamar Umar ba kamar Uthman ba kamar Aliyu wancan zamanin na daban ne amma manzo Allah ya buga misali da su dan mu na baya mu shirya dan mu na baya mu kiyaye wani yana ganin ya ma za a yi shi ya shirka wani shedan yana rodarsa in ana karanta masa ayoyin shirka sai ya ce ai da arna ake shi ban da shi manzo Allah ya nuna Abubakar ya ce la shirku fikum shirka a cikin ku ku yana nufin sahabbai da duk wanda suka zo bayan su akhfa min dabibin nam ta fi koyuwa sama da tafiyar tururuwa za ka samu mutum yana shirka bai ma san shirka yake yi ba yoma ai bai san ta ba ballanta na ya san yana yin ta ai sai ka san abu ne kake sanin ka yi shi ko baka yi shi ba amma sai manzo Allah ya ce da sayyidina Abubakar afala adulluka ala shay'in idza fa'altahu azhaba anka sigarahu wa kibarahu yanzu kana son in gaya maka abin da in ka luzumci fadarsa Allah sai ya tsare ka ya kare ka ya tafi maka da babbar shirka da ma karamar shirka sayyidina Abubakar ya ce eh ya ma'aikin Allah ga mu sai annabi ya ce ka rinka yawan fadar Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ni ina neman tsarinka daga in maka shirka alhalin ina sane ina kuma neman gafararka daga abin da dai wanda ban sani ba Allah madaukakin sarki ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم Thank you.